أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauraron mu na kusa da na nisa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasar littafin kurdabi wanda a yau shine halka mu ta biyar kuma za mu tashi farkon babin da yake magana kan farillan sallah wanda mana yake cewa babu fara'idus salati babi kenan na farillan sallah fara'idus salati inda nasi hamsin wa ashirin qawlatul aqyasi wa addaha ba'dhuhum 20 wa qala ba'dun ashruha yakfina فخذها داك الله بالتوسد فإنه تعلق بالأحوات أولها فعالم دخول الوقت والدهر, في والدهر من, فرو من فروضها بالثبت وسترك الأورات والقيام فريضان فردان قد هكاهما الأعلام وواجبا أدوه اختيار البقوع ومثله التوجيه نحو الكعبة وأحضر النية عند ذلك فإنه أصل لما هنالك وسل بها تكبيرة الإحرام للفز والماموم والإمام وسورة الحمد كذاك فرد يحملها الإمام قول محدو ثم ثم ثم السجود مع رفع الرأس فردان قد قال كثير الناس ولازم ركوعها مكتوب والرفع منه واجب مطلوب والجلسة الأخرى مع التسليم تتمة المعدود والمختوم ما babu fara'id salati babu kenan na farillan sallah kamar yadda aka sani ita ma sallah tana daga cikin rukunai na musulunci dama shi yasa kaga can farkon karatun namu ya rike ya gaya mana a ya fara mana da kawaidul islami ko tun da shi ya fara mana babu kawaidul islami ya faɗa mana sallah da kuma tauhidi tauhidi da sallah da azumi da zakka da hajji duk ga mana to dama ko can su ne zai rika bi ɗaya bayan ɗaya yana ɗauko yana mana bayani tun da yanzu kaga ya mana bayanin tauhidi kuma bayan ya mana bayanin tauhidi ya mana magana ta alwala ya mana magana ta taimama to saboda haka yanzu kuma zai mana magana ta kaga waɗancan duk sun shahi tauhidi nan ka gani ya shafi shi ma nan da aka yi magana alwala da sauran kaga shimfiɗa ce ta yin sallah kenan to yanzu gashi ya shigo cikin ita sallar da kanta yake cewa babu fara'idus salati babu kenan na farillan sallah fara'idus salati farillan sallah khamsun wa ashrun goma sha biyar ne inda nasi nan gun mutane ma'ana gun malamai kenan qaulatul aqyasi zance ne na masu hazaka ma'ana malamai kenan yana son ma'ana ya gaya mana cewa guda goma sha biyar ne sai ce amma wa'addaha ba'dhum sashen su ya lissafa ta ashirin na cewa ashirin ne wa ƙala ba'adun sashi kuma ya ce ashiru ha ya kafi na goma ɗinta ya ishe mu wannan shi kuma shine yana nufin da sheikh abul qasim ibn al-jallab shine ya ce goma ne to nan da ya takaice ya faɗa mana sabanin malamai wasu sun ce farillan guda goma sha biyar ne na sallah wasu kuma sun ce ashirin ne kuma kamar yadda shi nan kuma shi Sheikh Abdul Qasim Abdul Qasim ibn al-Jallab shi kuma ya dauka goma ne shine wa qala ba'dun ashruha ya kafina ne to anan mun ka duba shine ya ga mana manganu guda uku to amma zai ba mu shawara nan gaba zai ce fa khuz hadaka Allah kai fa khuz bit tawassudi kai riko da tsakaitawa hadaka Allah Allah ya shiryar da kai fa innahu domin shi riko da tsakaitawa ta'alluqun shine rataya bil ahwadi da abin da yake mafi kewayewa wato khairul umuri ko awsatuha ko saboda haka al'amura da ma tsakiya su ne mafi mafi dacewa saboda haka sai a tsaya tsakiya nawa ne ya tsakiya kaga wanda tsakiya din goma shi ya tsakiya ko wancan ya ce 15 wancan ya ce 20 sai ka dauki kai kuma sha a goma to kaga ai ka tsakaita kenan ah na'am wato shine yake sha biyar na kaso yanci sai a dauki sha biyar ko tun da wancan ya ce ishirin wancan ya ce goma kaga in ka dauki sha biyar ka ka dauki tsakiya kenan to shine ma'anar watan fara'idul salati farlan sallah inda nasu gun mutane ma'ana malamai kenan kamsun ashara goma sha biyar ne kawalatul akayasi zance ne na masu hankali ma ko kuma kace masu hazaka wa adda ha ba'dhum sashin su ya lissafa ta 20 cewa 20 ne wa qala ba'dun sashi kuma ya ce shine a Sheikh Abdul Qasim Ibn al-Jallab kenan ya ce asharu ha goma din ta kafi na yashe mu sai ce fa khuz bit tawassul da kai riko da tsakaitawa hadaka Allahu Allah ya shirya da kai fa innahu domin shine ta'alluqun rataya bil ahwadi da mafi kewayewa to sai ce awwaluha na farkon ta fa'alam ka sani dukhulul waqti shigan lokaci shi an na farko saboda ka bai halatta ai sallah lokacin ta bai hita bai ba idan mutum ya sallah lokaci bai ba sallah gaba ɗaya bata yi bane shi yasa fuka ha'u suke cewa har da mutum yayi sallah tun kamin lokacin ta yayi to gara ya zanyanta abba ya ba sai da an haka baɗi sannan yayi ta to ya fi sauƙi gare shi saboda in ya kai can zunubi ya yi tsakanin shi da ubangiji in kuma nan ya yi ta kamin lokaci to yi ne abba ce ba gaba ɗaya wannan shi ne a sai ce sannan waɗohoro da tsalki ya ce waɗohoro tsalki min furuzi ha yana daga cikin falillanta bi sabbaci da tabbata ma'ana shi tsalki shine ka ce waɗohoro da tsalki bi sabbaci da tabbata min furuzi ha yana daga cikin falillanta ma'ana shine wato tabbata ɗin da yake nufi wato ya zama tun farkon sallat kana da tsarki kuma tsarkin nan ya tabbata gare ka har ka gama sallat amma yanzu da kana cikin sallat ka fara ta lahiya kana da tsarki kamin ka gama sai wata najisa ta zuba gare ka shikenan sallah ta ɓaci saboda me saboda ai kaga ba a samu tsarki tabbatacce ba tun daga farkon sallah har ƙarshen ta ba kenan yawwa shi yasa yanzu da mace tana sallah tana rike da wani ɗana ta ko goyo ta goya shi haka to in tana cikin yamma ta yi tsari ko kashi shikenan sallah ta ɓaci don saboda haka sai ta ebe ta je ta canza wasu sura sannan ta dawo ta canza sallah to shine ma'anar sabta din tabbata din da yake nufi din tabbata tsarkin wato farkon sallar har gama ta shine ma'anar awwaluha na farkon awwaluha na farkon ta fa'alam ka sani dukhulul waqti shigan lokaci wa duhur da tsarki bi sabta da tabbata min furudiha yana daga cikin farillanta sannan ce wasatrukal aurata da sutuci al'auraka wal qiyamu da tsayuwa farda ne farallai ne guda biyu kada haka hu mala alamu manyan shugabanni sun haka ito su wato abin da yake nufi shine sutu sha al'aura shi ma farilla ne cikin sallah idan mutum ya sallah da al'aura shi sake sallah ta yi bata yi ba saboda haka kuma kamar yadda aka sani shi ga namiji abin da yake farilla wajen sututawa gare shi daga bakin cibiyar shi zuwa guwayon shi ta bakin nan to wajibi idan mutum ya sallah da bakin nan sake to sallah shi bata yi ba iyaka abinda annan in yi sallah kawai dai ya rufe sun amma sauran jiki ne na saki yayi makaruhi ne kuma amma sallah ta yi amma ita mace an sani ita gaba ɗayan jikinta ne za ta lullubewa fuska da tafunan ta ɗaya ne abba za ta lullube ba saboda a cikin sallah mace ma ba a so ta lullube fuskar ta a cikin sallah saboda haka wannan shine abin da ainihin al'aura maza kenan da mata to wannan shine to shi yake nufin su tusa wannan al'aura din to wajibi ne sannan wani kiyama ce da tsayuwa tsayuwa na an sani ai ba guda bace ko akwai tsayuwa ga kabbar halma an sani farilla ce akwai tsayuwa ga karatun fatiha shi ma an sani farilla ce ko to saboda haka to tsayuwa din shine yake nufin farilla din to shine wasu turkal aurata da su tushe al'auraka wal qiyamu da tsayuwa amma ga wanda yake mai iko na tsayuwa kenan ba banda irin wanda yake gurmu ne ko kuma kafar shi na ciwo ko kuma mara lafiya wanda bai iya tashi tsaye to waɗannan su kaga da zaune da su yin sallah su shikenan to shine amma ga mai iko shine tsayuwa yace fardani farallai ne guda biyu ma'ana da su ci al'aura din da tsayuwa din farallai ne guda biyu kada haka hu mal a'lamu manyan shugabanni sun haka yato su ma'ana manyan malamai kenan sannan a sai ci gaba da cewa wajiban adduhu ihtiyar al-buqwa sai ka dauko wannan wawon guda daga cikin wannan wawon din na farko da kaga wajibu a wurin sai ka dauko daya sai ka ce wa'addu a gane sai ka ɗauko ɗaya sai ka haɗa shi da wangane ka ce wa'addu sun lissafa su malamai ɗin sun lissafa ikhtiyar al-buq'a zaɓin wuri wajiban matsayin wajibi ma'ana ka zaɓi wuri mai kyau inda baya da najasa to shi ma watan malamai sun lissafa shi yana daga cikin farillai saboda haka kada ya watan sallah ga ƙasa inda akwai najasa wurin wanda ana yanka shi wurin ko fitsari misali wannan shine ne haka in mutum ya sallah irin wannan wurin to sai ya canza ta har abada ba ta yi ba to shine ma nawa wajiban wa'addu sun lissafa ihtiyar al-buqa zabin wuri wajiban a matsayin wajibi sannan cewa misluhu haka nan misalin shi ma at-tawjihu huskanta nahwal ka'aba wajen ka'aba ma'ana huskantar ka'aba shi ma farilla ne daga cikin farillai sannan sai ya ce wa ahdirin niyyata inda zalika ya ce kuma wa ahdirin niyyata ka halarto da niyya inda zalika nan gun wannan sallat ma'ana sadda zakan sallat din kai niyya fa innahu domin ita niyya asulin ita ce asuli lima hunalika ga abin da a can ma'ana a cikin sallar da sauran abubuwa gaba daya shine wa ahdirin niyyata ka halarto da niyya inda zalika nan gun wannan sallah fa innahu domin shi niyya asulun asali ne lima hunalika ga abin da ke can sannan sai ya ce wasilta kabiratul ihrami ka sadar da kabbara hama biha da ita niyyar lil fadhi ga mai sallah shi kadai wal mamumi da mai bin liman wal imami da liman ma'ana wai ita niyyat ka sadar da ita da kabbar harama sadda kai niyya zama sannan ne zaka yin kabbar harama din da wanda al liman da wanda aka bin liman din da mai sallah shi kadai dukkan su farilla ce su yi haka nan din shine wasil ka sadar da takbiratul ihrami kabbarar harma biha da ita niyyar lil fadhi ga mai sallah shi kadai wal mamumi da mai liman wal imami da liman sannan sai ya ce wa suratul hamdi da surar fatiha kazaka haka nan ita ma farlu farilla ce sannan yahmilu hal imamu liman yana dauke ta qaulun zance ne mahdu tsantsan da ba sabani wai ma'ana shine karatun fatiha farilla ne a cikin sallah sannan idan kuma kana sallah ne tare da kai da liman to ko baka karanta Fatiha ba shi liman ya dauke ma ba kuma sallah ka tayi yace kuma kaulun zance ne na na cewa watan ko baka yi matayi zance ne wanda yake mahdun tsantsa na karanta ainihin Fatiha din cewa farilla ce to kaulun zance ne mahdun tsantsa wanda ba su habani haka yake sai an karanta Fatiha sallah farilla ce shine wa suratul hamdi karanta suratul Fatiha kaza ka haka nan farlun farilla ne yahmilu hal imamu liman yana dauke ta wannan kuma kaulun zance ne mahadu tsantsa wanda ba saɓani ya ce sun masu sujuri sannan sujada ma'arafiyar ra'asi tare da ɗago kai fardani farillai kenan guda biyu ƙarƙala kasirun nasu haƙiƙa da mafi yawan malamai sun faɗa mana shi ne yin sujada farilla ce ɗagowa daga sujada shi ma farilla ne shi sa ce fardani farillai kenan guda biyu da sujada ɗagowa daga sujada ɗin su yake nufi da cewa farillai ne guda biyu ya ce kuma karkala kasirun nasu hakika mafi yawan malamai sun faɗi haka din waɗangan cewa farilla din ne mana mafi yawancin malamai don haka sun ka faɗa din saboda haka farilla ne da sujada da kuma ɗaguwa din sannan sai ya ce walazimun ruku'uha ruku'uha ruku'in ta ita sallah din nan walazimun malizimci ne makatubu abun wajabtawa saboda haka yawayin ruku'i shi ma farilla din shi ke so ya faɗa maka sannan warraf aminu da ɗagowa daga gare shi warrafa min dagowa daga gare shi ma wajibin wajibi ne matsalobu abin nema ma'ana shi ma dagowa daga ruku'in shi ma wajibi ne ma'ana farilla ce shi ma watan sai kayi shi shine walazimun ruku'uha ruku'uha ruku'in ta walazimun malizimci ne kamar sai ka dauko wannan wannan kace wa ruku'uha an gane ruku'in ta lazimun malizimci ne makatubu abin wajabtawa warrafa minhu dagowa daga gare shi ita sujada ita ruku'in kenan shi ruku'in kenan wajibin shi ma wajibi ne matluba abun nema sannan ce wal jasatul ukhra da zama na ƙarshe ma'a taslimi wanda yake tare da sallama yace ta timmatul ma'adudi wato ciko ne na abun lissafi wal makhatumi abin cikawa wai ma'ana shine zama na ƙarshe shine zaman da za kai sadda za kai sallama ka ce assalamu alaikum to wannan zaman na cewa assalamu alaikum shi yake nufi da cewa wato ainihin farilla ne saboda haka farilla ne wannan zaman ita sallamar farilla kuma zaman gare ta shi ma farilla saboda haka kowanne daga cikinsu farilla ne to shi ne ma'anar watan a zama na ƙarshe din tare da sallamat saboda haka sadda zaka cewa assalam ba ainihin zaman tafi ake nufi ba wannan raka zaman na ƙarshe misali an fahimta zaman da zaka yi na karanta ta yashi wannan sunna ne to shi kuma sadda zaka cewa assalamu alaikum to wannan zaman na cewa assalamu alaikum shi kuma shi afarilla shine ma'ana wal jasatul ukhra da zama na ƙarshe ma'a taslimi tare da sallama tatimmatul ma'dudi watan shine cikon abun lissafi wal makhtumi kuma abun cikawa ma'ana wai waɗanga farillan da ya kazana maka da ya lissafa maka to waɗanga su ne ciko din sha biyar kenan sun cika daidai to wannan kenan sannan sai babin sunnonin sallah ya ce babu sunanin salati babu kenan na sunonin sallah ya ce masnunuha addu kalfurudi ala khilafin laisa kalmafarudi fa'addiha ka za ka hamsa ashara ma kulli fardin sunnatun mashtahira ibda min almasnun bil iqama wa raf'ikal yadayn bil istiqama wa qawlu amina aqibal hamdi وسورة تقرأها بالقصد والجلسة الوسطى وثم السر فيما يسر وكذاك الجهر والاستواء بعد والاستواء بعد بعد اطمئنان فجيء به بجملة الأركان وكل تكبير أتى مسنون إلا التي أولها التعيين وسمع الله لمن قد حمد مع التشهودين كلا أوردا كذاك كذلك التسبيح في الركوع وفي السجود سنة المديء ومثله تيامن عند السلام والرد, والرد من مسلم على الإمام وأخذك الزينة أيضا سنة عند الصلاة فرجون الجنة آه سيتي باب سنن الصلاة باب كنا سنن صلى يتي مسنونها سنن عدوه سلسة فاتا kalfurudi kaman farillai ma'ana yawan take nan kaman farillai sai ce amma laisa kalfurudi ba su zamo kaman farillai ba ala khilafin bisa ga sabani ma'ana wasu na ganin yawan su dai da farillai din wasu kuma suna ganin a'a ba duk dai bane an fahimta wasu na ganin cewa suna cewa farillai din da su da sunnoni duk yawan su dai wasu kuma a ce a'a to shine yake nufin da masnunu ha sunnonin ta adduhu sun lissafa shi kalfurudi kaman yawan farillai amma laisa kal furudi bai zamo kaman farille ba ala khilafin bisa ga sabanin malamai sai yace amma abin da za a yi fa'addiha kalissa fata ita sunonin kaza ka haka nan 15 15 wato kamar yanda an ka ce sunan ne din ya kawo cewa farille 15 ne to su ma sunonin kai ma kalissa fa su kai matsayin 15 shine fa'addiha kalissa fata 15 15 kaza ka haka nan sai yace ma'a kulli fardin tare da kowace farilla sai ka ce sunnatul mustahira sunna shahararra ma a kulli farillin tana tare da kowace farilla goma na sai ya zama kenan yanda farillan suke goma sha biyar wato sai ya zama kowace farilla daya akwai ita ma sunna wadda suke rabe tare da ita ma'ana wadda a take waki nan to shine fa addi haka lissafa ta kaza ka haka nan khamsa ashara goma sha biyar sunnatun mustahira sunna shahar kowace sunna shahararra ma kulli farillin tana tare da watan kowace farilla sai ce ibda aka fara bil iqama da iqama min al masnuni cewa yana daga cikin sunnoni sannan waraf ikal yadaini da daga hannuwanka bistiqama da tsayuwa wato shine sai zaka tsayo kabbar harma kenan to wannan daga hannuwan naka to shi ma sunna din ne to shine yake nufin ana iqama sunna ce sannan daga hannu haka amma dai mashahuriyar magana daga hannu wajen kabbar harma mustahabbi ne ba ainihin sunna din bane wannan ma mun yi shi ne kaji a can baya cikin ashimawi duka cewa daga hannuwa din wato sunna ne to shine ibda aka fara bil iqama da iqama min al masnuni tana daga cikin sunnoni wa raf'ikal yadayn da daga hannuwanka bi istiqama da tsayuwa sai ce wa qawlu amina da cewa amin aqibal hamdi karshen alhamdulillah ma'ana karshen fatiha wa suratun hakanan da karatun sura wa suratun da sura ta qara'uha da kake karanta ta bil qasdi da rufi ma'ana bai karanta sura ita ma sunna ne shine wa suratun da sura ta karowa da kake karanta ta bil qasdi da nufi sannan yace wal jalsatul wusta da zama na tsakiya wa thumma sirru sannan asirta karatu fi ma yusirru a cikin inda ake asirtawa wa kazakal jaharu haka nan bayyana wa inda ake bayyana din ma'ana shine zama na tsakiya kamar ya zama in sallah in sallah da addaraka a hudu ce kaga in kai a raka'a biyu zaka zauna to wannan zaman sunna ne an gane duk da yake hadda wancan din shi ma na ƙarshen wanda mutum zaye shi ma sunna ne in dai na tashi hadin ne banda na sallama shi kadai ba da shi ba to wannan shine to shine wal jasatul wasda da zama na tsakiya wa thumma sirru sannan asirtawa fi ma yusarru a cikin abin da ake asirtawa a cikin shi wa kazakal jahru haka nan bayyanawa a cikin da ake bayyanawa sannan yace wal istiwa'u ba'da idmi inani sannan wal istiwa'u da daidaituwa ba'da idmi inani bayan natsuwa ma'ana na nufin watan idan bayan abin da natsuwa ta farilla to ita wannan natsuwa tunda mun karanta ko mun sha karanta su a cikin littafin da suka gabata cewa ita natsuwa daga cikin farillan sallah ne to wai bayan kayi wannan natsuwa wadda ta farilla din to duk wani ƙari da zaka yi na natsuwa bayan na farilla din to shi yake nufin da sunna ne ƙari da zaka yi na ita natsuwa din bayan kayi ta farilla din an fahimta to shine wa istawa da cewa ba da idimi ina da bayan natsuwa faji bihi ka zo da shi ya fi jumlatul arkani a cikin jumlar rukunai na sunnoni ma'ana daga cikin sunnoni din shine faji bihi ka zo da shi fi jumlatul arkani a cikin jumlar sunnoni a rukunai na sunnoni sannan cewa kullu takbirin dukkan kabbara a ta da ya zo masnunu abin sunnantawa ne wai ma'ana wata kabbara da ake ciki cikin sallah ita ma sunna ce sai ce illallati sai dai banda wannan awwalu hada a farkon ta ita sallar ita kama wannan at-ta'yin wajibi ce ma'ana kabbara halmaki ne ka nufi ita banda ita amma sauran kabbarorin da mutum zai yi to waɗannan su kabbarori wanda suke na ainihin watan sunna ne suwa ita kuma wacan ita ce ta farilla ta ta kabbara halmaki kenan kuma raka nan ta karban sani kabara nan ta halma ita farilla ce sai an yi da mai sallah shi kadai da liman da kowa iyaka abinda annan in ka zo masallaci zaka bi liman sallah ka isko liman ya duka ya ruku'i sai ka ga yanzu in ka tsaya sai kai kabbara biyu ka fara yin kabbara halma sannan ka duka kai kabbara tsayuwa kabbara ruku'i zai taso an baka dama kawai kai kabbara daya kawai ita ce ta kabbara ka ta halma kuma ita ce kabbara ka ta dukawa daga ruku'i iyaka dai malamai suna sabani to da an ka ce kowace kabbara sunna ce shin duk gaba ɗaya an ka dunkule su ne suke matsayin sunna guda ko kuwa a kowace ne matsayin sunna ce guda ɗin to wallahu alam dai shine wa kullu takbirin haka nan wa kullu takbirin da kowace kabbara a tare ta zo masnunu abu sunnan ta ce illa lati sai dai banda wannan awwaluha da farkon ta at-ta'ayyun ta kamar nan farilla ce sai ce wa sami Allahu liman qad hamida da cewa sami Allahu liman hamidahu shi ma sunna ne ma'at tashahhudaini tare da tahiyya guda biyu kullum kowanne daga cikin malamai awrada ya zo da shi cikin sunnoni yawa cewa yin tahiyya din ba yace kaza ka tasbihu haka nan yin tasbihi fi ruku'i a cikin ruku'i wa fi sujudi da cikin sujuda sunnatul mudi'i sunna ce ta mai biya ga ubangijin shi wato yana nufin tasbihin da zaka yi a cikin ruku'i da sujuda shi ma dai na waɗanga tasbihin a magana shi ma dai mustahabbi ne gane musahabi ne shi wani tasbihi din shine shahararren magana dai cewa da yan sujada tasbihin da ake cikin ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi din nan da na sujada subhana rabbiyal ala bihamdihi da sauran nau'o'in su to dukkan su dai waɗannan mustahabbi ne amma shine malaika su a cikin sunnoni sannan to shine cewa fi wato sunnatul mudi sunna ce ta mai biya ga ubangijin shi yace wa mithluhu aka nan misalin shi tayamunu karkata kai inda salami gun sallama warraddu da mayar da sallama alal imami ga liman min musallimi daga mai sallama din ma'ana shine wato sanda mutum zai sallama wannan karkata da kai ne da zai kadan wajen bangaren shi na dama to shine yake nufin shi ma sunna ne wajen sallama kenan sannan haka nan mayarwa da sallama ga liman shi ma a gaban ka wajen liman kenan shi an sani wajen hagun in akwai mutum wajen ka to sai kai sallama in ba shi kuma shi kenan ba sai kai wajen hagun kadin ba to shi da misluhu haka nan misalin shi tayamunun karkata kai kaɗan inda salami gun sallama warraddu da mai da sallama alal imam ga liman min musallimi daga mai sallama din sannan ce wa aka zuka zinata da riƙon ka ga ado sunna sunna ne aidan kuma inda salatu gun salla farju wannan aljanna ku kaunaci aljanna ma'ana shine riƙon ado wato shine ka sa kaya masu kyau karkari ka sanya sutura waɗanda take ba ta dace ba mara kyau ba a kari sa sutura ka mai kyau ta ado in zaka yi sallah mai kyau wanda ba wankakka mai ko wanda ba dole sai sabuwa ba amma da ya zama da tana da kyau to shine wa aka zo ka zina ta rikon ka ado ko ka ce kawa sunna sunna ne aidan kuma da ado da kawa duka abu guda ne ai dudde ne sai ce inda salatu gun sallah farji wannan aljanna ce ku kaunaci aljanna ma'ana shine wajen ta hanyar aikata ayyuka waɗanda Allah madauki suke shar'anta sannan ya ce babu sujudi sahwi babi kenan na sujada ta raukanuwa ya ce sujudu sahawi sujada ta raukanuwa ya ce lissahawi fi salati sajadtani qabla salami halatan nuqsani wa halatun nuqsani wa ziyada in waqa'a ma allakal ifada wa fi ziyada ma shakkin sajada بعد السلام واتينا التشهد وقل إذا حال الزيادة انفردا سجوده بعد السلام يعتمد وفي ما لم يستطع النظام lahu fasal anhu zawil ifami wato abin da yake nufi shine yace babu sujudu sahwi babu kenan na sujuda talabkanwa yace a lissahawi sajada ta ne qabla salami rabkanwa tana da tana da sujuda biyu gabanin sallama fi salati a cikin sallah halatan nuqsani a cikin halin ragewa kai ma'ana idan kai ragi to kabli aka yi kawai shine yake so hada maka in kai ragi kawai zaka yi kabli ne shikin da kai kabli ya sallaka ta gyaru shine wato lissahawi sajada ne qabla salami ga rabkanwa rabkanwa tana da sujada guda biyu fi salati a cikin sallah halatan nuqsani a halin ragewa sai ya ce wa halatun nuqsani wa ziyada haka nan kuma da halin ragi da ƙari shi ma duk ƙablin aka yi shi ne wa halatun nuqsani da halin ragi wa ziyada da ƙari in waqa'a in sun ka abku ma'an tare lakal ifada fa'ida ta tabbata gare ka ma'ana wai abinda mun ka faɗa maka na cewa ka yi su da qabliya a can to nan da ma inda ragi da ƙari gaba da sun ka haɗu shi ma qabliya za a yi ko shi ne can wanda mun sha shi ko wa man da ƙasa wa za da shi ma to shi ne yake magana nan wurin saboda ka dargi da ƙari gaba da sun kaɗu ga sallah ɗaya shi kenan shi yana bada misalin da yake mafi kusanci wanda kowa zai saurin fahimta ta ko kamar ana sallah ga raka'a ruku'i ɗaya ake mata kai kuma sai ka mace kai ruku'i buga wata raka'a kuma an zo sai kuma ka ta kai mantuwa misali baka yi wata zaman ta ba misali baka yi wata tafiya kamar kai raka'a biyu kila shi kenan sai ka miƙe manokin ka zauna kai ta kaga an yi ragi da ƙari gaba ɗaya to shi kenan da an yi ƙabliya shi kenan ta isa ta isa musu shine wahalatun da kusani da halin ragi wa ziyada da ƙari ko da shakku ne ko mutum yake yi din ko ya tabbatar da yayi ragin da ƙarin ko kuma shakku ne kai dai to zai su da kabli din dai kurum to shine ma'ana in waka in sun ka kuma an tare to lakal ifada fa'idan tuwa sa tabbata gare ka yace wa fi ziyada a cikin ƙari shi kuma ma shakkin tare da kokanto sajada yayi sujada ba da salami bayan sallama shi kuma wati na tashahuda kuma ya zo da tahiya wato shine idan ya zama kuma ƙari ne kurum mutum yayi shi ƙarin nan wanda ka shakku ne kaka ko na kara ko ban kara ba to ko shakku ne kaka da sai ka su da badiyar an gane ko kuma ka tabbatar da lalle tabbas kai karin duk dai ba adiyar zakai shine wa fi ziyada haka na a cikin yace wa fi ziyada a cikin kari ma a shakkin tare da kokanto sajada to yayi sujada ba da salami bayan sallama ba adiya kenan wati na tashahhura kuma yazo da tafiya ma'ana sujada kabli da kamar yadda an ka sani shine bayan ka gama sallar ka gama tahiya ta karshe kenan kamin ka sallame sai kai wannan sujuda guda biyu su aka ce maqabliya ba'diyya ita kuma shine bayan ka sallame kana sallame sai kai wannan sujuda guda biyu shi kuma shi yake ce ma ba'diyya wannan dai duka mun yi karatu mai fadi dangane da qablin nan da ba'diyya cikin akhdari da qawaidi ma duka duk mun yi su dai da ashimawi sannan kuma yace ka zo da wata hiya ma'ana in kai sujudar ta rabkan wadin kana ƙara maimaita wata tahiya din an fahimta da qablin da ba'diyya duk ana sake wata tahiya din duk mun yi shi dai sannan ya ce wa ƙul ya ce iza halul ziyadati idan halin ƙari in farada ya kaɗaita wa ƙulto ka faɗa su juduhu su jira ta ba da salami ba a diya ce ake yi yi otomat wannan zance shi ake dogara gare shi ma'ana shi ne wa yana nufin idan kuma ƙarin ne kawai shi kaɗai ba ragi da ƙari ne haɗe gaba ɗaya ba ƙarin ne kawai to su jira ba a diya za ka shi kuma ya riga can ya faɗa maka in ragi ne kabli zakai to in ƙari ne shi kuma shi kadai sai kai batiya to shine iza halun iza halun ziyada idan halin ƙari in farada in farada ya kadaita wa qul ka faɗa ko kuma ka ce sujudu sujada shi ba'da salami ba'diya ce yi automat ake dogara yace wa fihi yace malamin sadi nizami yace to yace wa fihi malamin sadi nizami yace kai wa fihi a cikin wannan babin na raba kanuwa akwai malam ya staɗe yana zami abinda tsari na bai samu iko ba lahu ga ambato ne ba saboda haka fasal anhu ka tambaya daga gare shi zawal ifhami ma abuta fahimta su ne malamai su fahimci su fahimta da kai wai ma'ana na nufin wannan waka da na tsara akwai abubuwan da dama waɗanda ban faɗe su ba waɗanda suke na sujida talaukan waɗe amma sai ka ce ka tambaye malamai sai su gaya maka shine wa fihi a cikin wannan babi na raba kanuwa malamin sa dai nizami akwai abin da tsarin waka ta bai samu iko ba lahu ga ambato ne saboda haka fasal anhu kai tambaya daga gare shi zawil ifhami ga ma'abuta fahimtarwa su ne malamai sai ya ce babun babi kenan fi ma bidul salatu a cikin abin da ke bata sallah ya ce salasa ashara iza ma tuhudas mubdilatu salati min hal hadasu wal amalu al qalilu minha yubdilu wa mithluhu al kathiru sahwan yaf'alu وكثرة الكلام فيها ساهية وقلة الكلام عمدا آتيا ويبدل السالة للإنسان قهقهة عمدا مع النسيان وترك ما هو من أركانها وذكره فائتة أغفلها وتركه من نصفه فأكثر قراءة الحمد كذاك سدر وأن يصلي الإمام قبلها في وقتها فردا صلاة مثلها ثم انكشاف أولة الإنسان بلا, ضر بلا ضرورة ولا نسيان ثم صل- ثم الصلاة بعد ذاك بالنجس في موضع أو بدن أو ما لبس ويمثل الأصول منها والفروع أن يقطع النية من بعد الشروع سيأتي a babun babi kenan fi ma yubdilu salatu a cikin fi ma yubdilu salata a cikin abin da yake bada sallah yace salasa asharata abubuwa goma sha uku mubdilatu salati masu bada sallah ne ya zama tuhu da su idan sun ka faru sai yace min hal hadasu hadasi na daga gare ta kana sallah sai kai rihi ko kuma kai a, bawali ko wani abu dai haka to shine ka nufin to idan hadasi yana daga cikin abin da yake bata sallah haka nan ya zama da jisa ko da ba gare ka ta hito ba kawai an ka watso maka yace jisa kana sallah shikenan sai ka ce ka canza shi ma to shine salasa ashara abuwa goma sha uku mubdalatu masu mubdalatu salatu masu bada sallah ne idan ma su idan sun ka faru min ha yana da gare ta alhadathu hadasi sai ce wal amalu qalilu da aiki dan kadan min ha daga ita sallah din shine wal amalu qalilu aiki dan kadan min ha daga ita sallah din yubdilu yana bata ta wato shine da gangan sai ka ƙara raka'a guda ai kaga ai aiki ne irin na sallah ko shine min haɗin shi ka nufi wai aiki irin na sallah din wato shine jinsin sallah kenan ko kamar wata raka'a kaga ai ita sallah abinda aikin ta ruku'i sujada da sauran abubuwa ko to sai kan mance ka sai kai da gangan ka ƙara wani abu to sallah ta ɓaci shine wal amalul qalilu aiki dan kadan a min ha daga gare ta wanda mutum ya ƙara da gangan yubdilu yana ɓata ta sai ce wa mithluhul kathiru haka nan misalin shin yin aiki mai yawa ya fa'alhu da ya aikata shi sahawan da rabkanuwa in ya zama aikin da rabkanuwa da kai ba daga gamba amma sai da yayi yawa to shi masalar ta bace shine wa misluhu haka nan misalin shi alkathiru mai yawa ya fa'alhu da ya aikata shi sahawan da rabkanuwa sannan ya ce wa kasratul wa kasratul kalami da yawan zance fiha a cikin tasahiyan da rabkanuwa sai mutum yammanci yayi magana da rabkanuwa amma sai dai magana ta yi tsawo da yawa ta yi yawa to sallar ta bace sannan waƙillatul kalami amdan haka nan da kalamcin zance atiya da ya zo amdan da gangan wato shi ne sai da gangan kawai sai ka yi magana da gangan to kuma kalamcin magana kuma take ya kaɗan to sallar ta ɓaci shi ne waƙillatul kalami da kalamcin zance atiya mai zuwa amdan da gangan ya ce wa mudil salata lil insani sai ce qahqahatun kyalkyata dariya amdan da gangan ma'an nisyani da kuma tare da mantuwa wa yabdilu salata yana bata sallah lil insani ga mutum wai mutum ya kirkice dariya ko da gangan ne yayi ko da rabkanuwa ne ita wannan dariya ita sallar ta bace saboda ana cewa ai ba wanda ka dariya cikin sallah sai rabkanan ne saboda ka sallar ta bace shine ka hakatun kirkice dariya amdan da gangan ma'an nisyani ko tare da mantuwa wa yabdilu salata yana bata sallah lil insani ga mutum sannan yace watar kuka da barinka ma huwa min alkaniha abinda yake daga cikin rukunnanta shi ma bata sallah kamar kabbar rukuyi ko sujada sallah ta bace sannan wa zikiruhu haka nan da tunawar shi fa'isatan kubutattar sallah a gafalaha da ya rabka da gari ta wanda ya bari kenan kana cikin sallah yanzu misali kamar kana sallah azhar la'asar he sai ka tuna abashi baka yi azhar ba to wannan la'asar din da kake cikin ta ta baci to shine ma'ana tuna ka kubutattar sallah wanda ya rabka daga barin ta shine watar kuka da barin kama huwa min alkaniha abin da yake daga cikin rukunanta wa zikiruka fa'isatan da tunawa ka kubutattar sallah a gafalaha da ya rabka daga gari ta sannan wata rukuhu min nisfihi sai ya ce wata rukuhu da bari na qira'atul hamd karatun fatiha min nisfihi daga rabin ita sallah din fa aka sar kofi kaza ka suddi da haka nan an ka rubuta ma'ana shine sallah sai ya zama sallah mai raka'a biyu misali raka'a guda kan mata fatiha da sura raka'a guda sai kai fatiha dai kan manci baka yi sura eh raka'a ta biyu sai kan manci baka yi fatiha ba to sallah ta baci ko mai raka'a hudu sai kai raka'a biyu da fatiha da sura raka'a dudin sai ka manci baka yi fatiha ba su ma ta ɓaci shi ne mana a shi ne watar kuhu da barin shi kira'at alhamdu karatun fatiha min nisbihi daga rabinta fa aka sara kofi ka za ka da haka nan aka rubuta sannan sai ya ce wa an yi salliyar imamu haka nan kuma sallah tana ɓaci wa an yi salliyar imamu liman ya yi sallah ƙabla ha gabaninta fi waƙatiya a cikin lokacin ta fardan a matsayin farilla wato shine kamar yanzu akwai sallah sai wani ya zo ya muku limanci amma kuma ko da ya zo muku limanci ita wannan sallar ya yi wuta can wani wuri kuma matsayin farilla ya yi wuta to saboda haka sallar ku ta bashi an fahimta tun da ya riga ya yi wannan sallar da dai bai mutu nan kawai shi yasa abin da ya ce kuma farillan matsayin farilla kamar da da a ce kila shi wannan wanda muku limancin nan a ba maki kila mai zamani tun da an sani ya halatta wannan mai nafila yana iya bin mai farilla amma mai farilla ba zai iya bin mai nafila ba to saboda haka shi sai ya zama limamin naku can ya ga wani mutum kila ba mamaki na san wani babban mutum ne wani babban shehi ne babban malami domin tabarruki gare shi zai yin sallah shi kenan sai ya bi shi amma da niyyar nafila ce ya bi wancan malamin da an ga musu ya tona ne ko kuma muku limanci sallah to wannan ba komi amma in ya zama ya wuce ne da niyyar yayi farilla can shi kuma da yadda wannan kuma ya muku limancin wagan har yanzu to ta baci shine ma'anar wa an yusalli lil imamu haka nan tana baci wa an yusalli lil imamu liman yayi sallah qabla ha gabanin ta fi waqti a cikin lokacin ta fardan ta matsayin farilla sannan ya ce salatan misliha haka nan misali sallah yin sallah misalin ita misalin ta ita sallar shi ma ta baci wai ma'ana shine ko shine mun kawo manzo da salatu misliha ba da salatu wajin to shine kamar ana sallah mai raka'a biyu sai ka yi hudu ta ɓaci ko da rakanuwa ne ko ka yi ta ba sai da gangan ba ko kuma sallah mai raka'a uku sai ka yi mai raka'a mai raka'a mai raka'a hudu sai ka yi takwas shi ma ta ɓaci to shine ma'anar haka nan salatin yin sallah misal ha misalin ta yace sun manki shafu awratil insani sannan yayewar al'aurar mutum bila daruratin ba tare da larura ba wala nisyani ba da mantuwa ba shi ma sallah mutum ta ɓaci haka kawai ganin dama mutum kawai dai ya ba al'aurar shi take kuma yana sallah to sallar ta fashi ne su manki shafa auratul insani sannan yayewar al'auran mutum bila daruratin ba tare da larura ba wala nisyani ba da mantuwa ba sannan ce summa salatu sannan sallah ba da zaka bayan wannan bin najas da najasa fi mawdu'in a cikin wuri aw badanin ko jiki aw malabis ko abin da ya daura na sutura wai ma'ana shi idan mutum ya sallah da wuri mai najasa kamar ya zama wurin da kai sallar shi da najasa din ko kuma a'a suturar taka da najasar ko kuma a'a watan jikin ne naka addana shi sadin to shine ka nufin sallah ta bace ma an kai ta haka din shine summa salatu sannan sallah ba da zaka bayan wancan bayan wannan bin najas da najasa fi mawdin a cikin wuri aw bajanin ko jiki aw malabis ko abin da ya daura na sura sannan yace wa dilu a yace sannan sai ka dauko wanga wawan din na farko an fahimta sai ka dauko shi ka zo da shi nan ne a tsakiyar bakin ka ce wa an ya kada an niyyata kuma wa an ya kada an niyyata yanki niyya min ba'ad shuru'i bayan shiga yubdulul usula yana bata asalin asali min hada gari ta sallah din wal furu' da rassa ma'ana ta sallah ta bace gaba in kana niyya kawai shikenan sai ka yanke kuma ne dai ka ji ka fasa ni ita sallah din nan kai tsaye to ko da kayi ta kai ka ci gaba da tunda dai ba niyyar ta bace shi ne ma'ana yanke niyya dai dole in kai niyyar nan tun daga farkon ta karshe ka tabbatar da kayan niyyar wannan sallah shine wa an ya kada niyyata ya yanki niyya min ba'da shuru'i bayan shiga yubdilul usula usula yana bata asali min hada gari ta wala furu' da rassa to alhamdulillah kuma da yake lokaci ya zama tsaya insha Allah sai mun saki dawowa muna fatan Allah mana jagora inda muka yi Allah karama mana kurakura ma Allah yafi muna اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين